أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنبن البركة تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم على الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na biyar muna cikin alfasul sani a ƙarƙashin albabu sani alfasul sani ne yawa zan mu tashi ladabi na tara attasi cikin ladubba na tara fi adabil mudarris fi darsihi wa cikin ladubban malami a cikin majalisin karatu majalisin karatun shi a tasi ladabi na tara ya ce an yi lazimar insafa ya lazimci adalci shi malami fi bahasihi cikin binciken shi wa hidabihi da kuma maganar shi wa isma'u su'ala min muridihi ya saurari tambaya ga wanda ya gangaro ta ala wajihi akan yadda take wa in kana sagiran ko da karami ne wala ya tarafau an sama'ihi kada yi girman kai gami da jin tambayan nan faihurmul fa'ida sai a haramta fa'ida sai ta yi ƙarami ne ya yi tambayar da hamman yanzu su fa'idantu kenan dole ko mun karanta shi in ya ce yana da tambaya a saurara mushi wa iza azaja sa'ilu an taqrir ma awradahu aw tahrirul ibara fihi idan shi mai tambayar ya kasa gami da tabbatar ga abin da ya gangaro ko tace ibarar da ya gangaro fihi a cikin maganar lihaya indan saboda kumiya ko wata tambaya ce da ana kumiya a kanta au kusurin ko kuma kasawa takaitawa wa waka alal ma'ana sai ya auku malami ya fahimci ma'anar abin da yake nihi abbara an muradihi ya mishi ta'abiri ga abin da yake nihi wa bayyana waje iradihi ya bayyana mishi abin da yake nihi da tambayar shi wa radda alamar radda alai yayi raddi ga wanda ya mishi raddi wannan yana faruwa wani lokaci wani zai je yana tambaya wani kuma ya tsalab ya shiga mishi cikin tambaye shi ya ce kaza kake nihi kaza ne yake nihi kaza ne yake nihi a a mishi raddi a bar shi shi mai tambayar ya faɗi abin da yake nihi sun mai jibu bima inda hu sannan sai ba da amsar da ke wajen shi au ya ɗalibu zalika min gairihi ko ya nemi wannan daga wani shi wa ya tarawa fi ma yujibu fihi ya kiyaye cikin abin da zai ba da amsa wa iza su ila amma la ya alamuhu idan an tambaye malami ga abin da bai sani qala la a alamuhu ya ce ban sani ba aula adri ko ce ban sani ba famin ilmi na daga cikin ilimi an ya kula la alam ya ce ban sani ba wa an ba adihim daga wasu cikin malamai suke cewa la adri nisfal ilmi nisful ilmi la adri kan tarabin ilimi ce ban sani ba rabin ilimi ce Abdullahi dan Abbas yake cewa idza akhda al alimu la adri usiba makat usibat makatiluhu idan malami ya kuskure ma cewa ban sani ba to an samu makasashi duk malamin da bai saba ba cewa ban sani ba to an samu makasashi wakila aka ce yan bagilil alim ya kamata ga malami an yi warisa ashabahu ya karantar da ɗaliban shi la'adari cewa ban sani ba li kasarta ma yaqulu hada saboda yawan hwadata da zai yi Muhammad bin Abdul Hakam yake cewa na tambaye Shafi'i gami da mutu'a akana fiha talaqun akwai saki a cikin ta au mirasin ko gado au nafaka ko kuma a cikin ta akwai ciyatarwa tajibu au shahada fa qala sai ce wallahi ma nadri wallahi ban sani ba ya ce wa alamu ka sani an na ƙaunar masa'uli la'adari cewa wanda aka tambaye shi ya ce ban sani ba la ya da umin ƙadarhi bai zubda mashi daraja kama ya zunnuhu ba adul jahala kama yadda wasu jahilan malamai suke zato bal yarfa'uhu bar ɗaukaka mashi daraja yake li'annahu dalilun azimun ala izmu mahallihi dan dalili ne mai girma akan girman sha'anin shi wa quwwati dinihi da ƙarhin addinin shi wa taqwa rabbihi da tsoron Allah shi wa taharatu qalbihi da tsarkin zuciyar shi wa kamalu ma'arifatihi da cikar sanin shi wa husnu tasabbutihi da kyakkyawan tabbatarwa shi bi da sannin shi annabi mu alayhi salatu wassalam an tambaye shi abubuwa da dama sai kyale sai Allah ya bashi amsa da dada ya bada amsa wa qad rawina haqiqa an yi ruwaya ma'ana zalika ma'anar wanda daga jama'a da dama cikin salaf wa inna ma ya anafu mun qaulu la adri yace wanda ke kin ya faɗi cewa ban sani ba man da ufad diyanatuhu wanda addinin shi yayi rauni wa qallat ma'rifatuhu ilimin shi ya zama kadan li annahu yakhafu min suqutihi min ayunil hadirin dan yana jin tsoron zubdewar mutuncin shi gaban jama'a gaban wanda suka halarto ce ban sani ba ganin shi zubda mutunci ne sai sai sai ba da amsa ko ƙarya ce wa hazihi jahala wannan ko jahilci ne wa riqatu dinin da kan kale kale kin addini wa rubama yastahiru khada'uhu bainan nas so diyawa kuskuren shi zai bayyana gaban mutane faiqa'u fi ma farra minhu ya fada ma abin da yayi gudun wa yattasifu indahum bima hatta raza minhu ya siffanta da abin da yake tsoron a wajen su duk abin da aka mishi tambayar da aka mishi yana bada amsa dan kai bai cewa ban sani ba dan kai zubi da mutuncin shi kai zubi da darajar shi to wata ran za a tambayi wani abin da kyarar zai ba da amsar da kowa ya gane kuskure ne to wannan kuma abin da yake gudun ya fada mashi na zubdewan mutuncin shi da kanshi ya zubna mu kanshi mutuncin wa qad adaba Allah ta'ala ulama haqiqa Allah ya ma ya ladabtar da malamai ya koya musu ladabi bi kissa ta Musa ma al-Hadir alaihi salam alaihi salam cikin kissa ta Musa da Hadir mai sa amincin Allah wanda mun ganta a darasin Sahih Bukhari da jimawa hina lam yarid Musa lokacin lam yarid yarudda Musa da ilma Musa da bai mai da ilimi ba alaihi salam ila Allah ta'ala lamma su ila lokacin da aka tambaye shi hal ahadun fil ardi a'lamu minka shin a bayan kasar na ya annabi Musa akwai wanda ya hika sani mun gani cikin hadisin yayi tsaye kama Musa khadiban fi bani Isra'il Musa yayi tsaye yana ma bani Isra'il khutba ya kare musu wa'azi wani tambaye shi akwai wanda ya hika sani yace yace a'a to a wannan sai da Allah ya mishi ukuba a matsayin shi na annabin Allah wanda wannan ya sabbaba mishi cewa akwai bawa mu'adar a guri kaza bai majma'al baharaini ka je ka tarda shi ya hika ilimi kuma sai da ya sha wahala a cikin wannan tahiyar laqad laqina min safarin haza nasaba wannan ya sababa mishi tahiyar da sai da ya sha wahala a kanta wannan horo ne Allah yake mishi na ladabin cewa bai mai ilimi kilmi ilmi ilallah dan bai mai da ilimi zuwa ga Allah ba al'ashir na goma an ya tawaddada li garibin hadara indahu ya nuna kauna ga wani bako da ya zo majalisin ilimin shi wa yambusi da lahu ya sakan mushi huska liya shara sadarahu dan saboda shi bakon ya saki zuciyar shi fa inna lil qadim dihisha dan saboda wanda ya so bako yana da dimuwa wala yaksuru litifatu wan nazar ilay kada malami ya yawaita kallon shi da waiwayen shi istigraban lahu dan nuna cewa bako ne bai gane shi ba ko da ya ga bako ya nuna ma cewa kamar ya san shi kullum ma ana tare kai nuna mishi cewa ita kallon shi yana kallon rishin sani yace fa inna zalika makhjilahu dan wannan zai kunyata shi bakon da yazo wa iza aqbala ba'dul fudala idan wani daga cikin masu farala yazo wa qad shar'a fi mas'ala ya shiga bayanin wata mas'ala amsaka anha ta jilsa ya tsaya har wannan mai girman ya zamna ana cikin darasi wani babban malami ko wani babban shugaba ya shigo to ya dan dakata har wannan mutumin ya zo ya zamna dan saboda mutunta shi wancan mai shigowa wa in ja a huwa ya ba hasu fi mas'ala idan ya zo shi yana bincike cikin wata mas'ala amma da sharaɗi ɗayan aya ce ta ƙur'ani yana jayewa haramun ne ya yanke ta don saboda wani sai ya kai zuwa ga aya ba zai yanke ba au maqsuda ha cikin mas'ala yace a ada halahu ya maimaita mishi ita au maqsuda ha ko kuma abin da ake nihi da ita bako yana shigowa ya taho ya taho kan gabar wata mas'ala to in ya nemi cewa me ake tattauna kan shi a mishi talhisin abin da aka yi magana don ya samu fa'ida ga muku yanzu Allah ka saukin abin ya ce mishi je ka saurari a sautin darasin wa iza aqbala idan faqihun idan wani malami ya fuskanto wa qad baqiya li faragihi haqiqa yayi saura gama washi wa qiyamul jama'a bi qadrin ma yasulu al faqihu ila al majlisi da tsayuwar jama'a daidai gwargwadon yadda shi wannan malamin zai je mazamna falyu akhir tilkal baqiya ya jinkirta wannan dan sauran wa yastagila an habi hasin ya shagalta da bincike au gairhi ko wani abun ila an yi jinsar faƙi har zuwa wannan malamin ya zamana wani malami ne ya ziyarto ku masalan majalisin kuma shi ya zo kuna na gaba ta ƙarshe wanda ƙarewa za ku yi kafin ya zo ya zamana daga can gama ma za ku yi a tashi to sai ka ɗan dakata yadda sai ya zamana a daidaita kada ya zamana yana shigo a ce ai mun ƙare ma ai ka koma sun mayu idu ha sannan sai ida sata ayu tammima tilkal baqiya ko ya cika wannan abin da ya sauran kai ya khajul al muqbil bi qiyamihim inda julusi idan saboda shi wanda ya zo kin kada ya ji kumiya ta yadda sun yi tsaye a wajen zawwar shi wayan bagi ya kamata mura'atu maslahatul jama'a ya kiyaye maslahar jama'a fi taqdim waqtul hudur wajen gabatar da lokacin halartar darasi wa ta'khiruhu da jinkirta shi iza lam yakun alaihi fihi darura in shi malamin akan shi babu wata tilas matukar yana da dama ya kiyaye bukatun jama'a ya kiyaye lokacin da tana gyara jama'a in dai shi yana da damar haka nan kin wala da kulfa kuma ba abin da zai kara mishi wahala ba wa afta ba'du akabir ulama manyan malamai sun bada fatawa annal mudarrasa idza zakara darsa fi madrasa qabla dulu'i shamsi malami idan ya ambaci darasi a cikin makaranta kahin hutawar rana au akharahu ko ya jinkirta shi ila ba'ad da zuhur zuwa bayan azhar lam yastahiqqa ma'lumat tadris bai cancanci ba karantarwa ila an yaktadihi shartul waqif sai in dai sharadin mai waqafin ya sa cewa makarantar a rike yi lokaci kaza li mukhalafatihi al-urf al-mu'tarif fi zalika dan ya saba ma al'ada wadda aka sani karatu ya ce ya sa shi daidai lokacin hutawar rana ko kuma daidai lokacin wakatu zahira daidai lokacin tsananin za'ayin nan karhe uku ko karhe biyu wannan ya saba ma al'ada sai dai in mai wakafin makaranta ya sa sharaɗi a takaice dai kiyaye lokaci wanda ya dace da mutane kuma shi ma ya dace da shi alhadi ashar na goma sha ɗaya jarat al'ada an yi ƙulal mudarris inda khatimi kullu darsin al'ada ta gudana cewa malami yana rihe darasin shi duk darasin da aka gama ya ce wallahu a'lam wa kazalika yaktubul mufti ba'da kitabatil jawab hakanan mai fatawa ya kamata ya rubuta bayan ya rubuta amsa fatawa ta rubuce a rubuce ne wa aiko tambaya shi ma zai bada amsa a rubuce a ƙarshen ta ya rihe da ce rubuta wallahu a'lam yace lakinnal aula an yuqalu qabla zalika sai dai abinda aka hiso ya faɗi wallahu a'lam yin kahin bada amsak ya ce ya faɗi wani zance ya faɗi kalamin yush iru bi khatimin darasi zancen da ke nuni cewa an gama darasi ka ƙaulihi kamar ya cewa haza akhiruhu wannan shine ƙarshen darasin mu aw ma ba'a da huya atin insha Allah ko kuma sai darasin gaba insha Allah kenan wanda ya ji zai san cewa an ƙare darasin wani hau zalika da makamancin wannan li yakunu qawluhu wallahu a'lam khalisan li zikrillah ta'ala dan cewa la a'lam wallahu a'lam in ta kasance yayi ta dan Allah wali kasid ma'anahu kuma ya nuhaci ma'anar cewa Allah shine masani kin wali haza dan saboda haka ne yan bagi ya kamata an yi sauce kulli darsin ya bude kowane darasi bi bismillahir rahmanir rahim da bismillah li yakuna zakira lillahi ta'ala fi buda'ati wa khatimati dan ya zama yana tuna Allah cikin harkon darasin shi da kare darasin shi eh shi yasa muka ga Allah ya bude littafin shi kowace sura sai a hara da bismillah duk da ba cikin sura take ba amma da saboda tabarrukan biha wal aula lil mudarris abin da yake kamata ga mai bada darasi an yam kusa kalilan ya tsaya dan kadan ba da kiyamul jama'a bayan jama'a sun yi tsaye fa inna fihi fawaidun wa adab dan wannan akwai ladabi da akwai fa'idodi lahu wa lahum da shi da su da gare shi min ha daga ciki adamu muzahamatihim ba zai tunkuɗe ɗeniya da su ɗaliban ba wajen huta wa min ha daga ciki in kana fi nafsi ahadun baqaya su'alihi sa'alahu in cikin mutanen akwai wani wanda yake da sauran tambaye shi sai ya yi tambaya wa min ha daga ciki adamu rukubihi rishin hawan abun hawan shi bainahum a tsakaninsu in ya tsaya har sai sun da sun wuta sun tahiye su ba zai hau dokin shi ko raƙumin shi ba a gaban su in kana min manyar kabu in ya kasance wanda ke hawan abun hawa ne gairu zalika da mamanin wannan wa yustahabbu an so iza kama in ya tashi an yad'u bima warada fil hadisi yayi addu'a da abin da yazo cikin hadisi subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yi wannan addu'a ta kafaratul majlis asani ashar na ladabi na goma sha biyu Allah yantasiba litadrisi kada ya kafa kanshi gaba da darasi idza lam yakun ahalan lahu in bai cancanci wannan ba wala yazkuru darsu min ilmin la ya'rifuhu kada ya ambaci darasi cikin ilimin da bai san shi ba cikin ilimin da bai sani ba a cikin darasi ko da wani abin da ya san cewa bai kware mishi ba na ilimi bai fahimce shi ba na ilimi kada ya ambace shi cikin karatu hakanan kuma kada ya kihar da kan shi akan ba da darasi ko ba da ilimi matukar bai cancance shi ba wanda wannan shi muke gani da dama a cikin wannan lokacin na saboda hubbun ri'asa da hubbun zuhur son bayyana da son nuna kai zaka gani ramadan in ya zo kowa malamin tafsiri kowa in ramadan ya zo malamin tafsiri ne tafsiri yadda ba karamin abu ba wanda yake buƙatar lokaci mai yawa yake buƙatar abin ga cin lokaci da dama duk wanda ya san ƙa'idodi na tafsiri kuma da tattafai na tafsiri in har zai yi shi yadda ya kamata yadda Allah ya sabko littafin shi don ya zama da shiriya ga jama'a to dole sai ya cinye mushi lokaci mai yawa yana daga cikin abin da wasu da dama suke cewa ko mu yi tafsiri ko a yi kaza cikin ramadan muku tafsiri cikin ramadan don saboda na san in har zan yi shin to loka ba zai bar mini lokaci ko ɗaya ba a cikin lokuta na don saboda ba kawai tarjama ba ce da ta ƙara ba tarjama ba ce da ta ƙara in tarjama ce da ta ƙara wannan loka kana harkokin gaban ka sai lokacin ya ka ɗauko ne wannan bai da matsala kowa sai ya yi shi ya ce fa sawa'un ashara da hurwa kifu amla mai shiru kaga wani yana bara yana tafsirin na Ramadan in ka tsare shi kace mishi tsakaninka da Allah gaban wani malami ka yi shi daga Fatiha zuwa Nasi ka yi shi da Jalalainin ma da ake a ka'idar karatun tafsiri a karatun zaure na halka mutum yana sa Jalalainin daga harkon shi zuwa karshen shi a gaban malami ya karance shi dada sauran kuma yi bincike da shiga cikin tafsiri wannan zai bashi ido cikin tafsirin bayan sanin qawaidu tafsir da sauran manahijul mufassirin da sauransu to yanzu kahin kai ga wannan wannan mafi karantan ma mafi kankancin nukutar ta farko aza dan ba a cikin karatun tafsiri shine karanta jalalain a gaban malami to wannan wani wanda zaka gani zaka yi rantsuwa da Allah cewa bai sabke shi ba a gaban malami kuma ya zo kafa majalisin tafsiri suna da yawa wanda wannan hallaka ce wajen neman faruba ma kana mufassirar alquran wal qur'ani yal'anuhu so da yawan ka samu mai tafsirin qur'ani yana ta tafsirin qur'ani qur'ani yana tsine mishi dan saboda bai je karance shi ba qur'ani la budda min talaqi wal mushafaha babu makawa sai an yi talaki sai an yi mushafaha ba wani abu bane ka wanda dan kana fahimtar larabci mun iya larabcinka kawai ka ɗauko shi ka je ka haushi ba ƙaramin aiki bane yace sawa'un kada ya ambaci ilimin da bai sani ba shawadin asharat alwaqif aw lam yashrutuhu duk ɗaya ne mai waqifin makaranta ya ambace shi ko bai ambata ba misali wani ya gina makaranta ya ce malamin duk da zai karantar a wannan makaranta sai ya karantar da qur'ani da kira'o'i guda goma to kuma kai ka zo baka iya su ba ka ce dole sai kayi da ci da ƙarhi ka abin ga insu ba za ka sa kanka ba abin da baka iya ba yace fa inda zalika la'ibun fid dini dan wannan wasa ne da addini wasdira'in bayanan nas kuma wulakantuwa ne gaban jama'a mutum ya ɗauko ilimin da bai sani ba qala annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi cewa almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisa saubai zurin mai koshi da abin da ba a bashi ba kamar mai sa tuha bi ta ƙarya ne wannan duk da hadisin yana da sababi wata ce ta tambayi annabi sallallahu alaihi ina da kishiya in yi mata at-tashabbu'u bima lam yu'ta mata koshi da ba abin da ba a bani ba in ɗauko wasu kaya in nuna mata cewa mai gidan ya saya mini ko ni in sayo da kaina in rika nuna alhamdulillah ai mai gidan je so mini wannan in rika nuna wannan annabi ta tambaya zata iya yin haka nan sai annabi ya ce mata almutashabbi'u bi malami yudu kalabi sai so bi zuwa mai koshi da abin da ba a bashi ba wannan kamar mai sa tufa bi ta ƙarya ne kuma wannan yana shiga babubuka da dama na rayuwa ta yau da gobe a cikin wasu abubuwa na ilimi ka nuna kana da kaza kuma baka da shi kamar kayi kiran ƙarya biyu ne ko kuma cikin wani abu na wadata na rayuwa na duniya ka nuna kana da kaza ka hi karhin kaza kuma bakka da shi shi ma wannan hadisi shi malamai suke dora ma mutum ko ko duka dai wannan baban da ma na kishiyoyi wadda mijinta ba shi ya bata abun ba wanda ita a asali ma dan ita aka faɗi magana daga shibili yake cewa man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi duk wanda ya kafa kan shi ga shugabanci cikin ilimi kahin lokacin amsa shugabancin yayi to ya kafa kan shi ga wulakantuwa dan duk wanda ya ba kanshi matsayi da shugabanci cikin ilimi cikin addini kuma bai cancanta ba zai tashi ya nemi ilimi ba ba zai tashi ya nemi ilimi ba cikin ɗalibai na yana da limamin da yana ahadari aka ba shi limanci har yau karatun da bai ƙara komawa ba har yau karatun bai ƙara komawa ba tunda shi yana ga matsayin limami guda na juma'a a ce yana yana neman ilimi ya wuce nan daga Abu Hanifa ake cewa man talabar ri'asa ta fi gairihi nihi lam yajal fi zulli fi zullin ma baqiya wanda ya nemi shugabanci kahin lokacin shi yayi mai da kanshi shugabanci to ba zai gushe ba cikin wulakanci matsawar rayuwar shi kullun cikin yanzu da zamana mutum ya zamana da wannan karancin ilimi bai tashi yan nema ba ya ba kanshi shugabanci cikin ilimi to zuwa gaba shugabancin matsayin da ya ba kanshi jama'a wannan kallon zasu mishi yanzu wani bakon ɗalibin ilimi ya zo gari wasu baki suka taho suka taho gari suka ga cewa ga babban liman can yana zamne bai tahiya ko ina a zamane yake kenan su abin da zasu sa cewa ya cancanta zuwa zasu yi mai wani ahadarin shi mai ishimawun shi mai iziya shi mai risala shi zuwa zai ce daukan karatu to shi kuma bai yi su ba ya zai ce mishi kaga ya bayyana ya bayyana wallan shi a gaban su kyalala ya wulakanta kanshi ya nuna musu cewa bai sani ba bai sani ba ko daya amma dabarar da yake suke yi don kauce ma duk da rashin sani ne mutum yana tunanin cewa shi zai kare ma kanshi mutuncin sai ya kawo wani uzurin da ba shi wace babu lokaci ayyuka su kan yawa ku je wajen wani sai ta nuna cewa bai da lokaci abubuwa sun yi yawa ko sai an fara sai ya ce kai wannan bai kamata ba ya ce wallabi ba mai hankali man sana nafsuhu wanda ya kiyaye kanshi an ta'arrudu ha gami da bijirar da kanshi lima yu'addu fihi na kisan ga abin da za a kanshi cewa na ƙasa ne duk abin da ka san na ƙasa ne ka sa kanka ciki wa bi ta'adihi zaliman in kayi bai goge geniya da wannan abin za a ce maka azzalimi abinda baka san shi ba ka zamna ka ce kana koyi kaza wa bi israrihi alaihi fasikan in ya ci gaba da wannan abin za a kalle shi fasiki fa innahu mata lam yakun ahalan lima sharatahu alwaqi duk lokacin da ya zama bai cancanci ba ba ahali bane ga sharadin da mai wakafi ya sa cikin saboda yana ambatar mai wakafi wancan lokacin magabata da dama sai wani ya gina makaranta sa ta wakafi kuma ya sa sharuɗan shi ga abin da yake so a karantar a ciki yace idan mai wakafin ya sharɗanta cikin wakafin shi auyar tadihu urfin ko wata al'ada ta gudanar da wannan abun misluhu kwatankwacin shi kana israruhu ala tanazuli ma la yastahiqu fasikan idan yayi tanazuli ya nace akan tanazuli ga tanawul amsar abinda bai cancanta ba fasiki ne kamar wancan misalin da bada wanda yake yace za a karantar da qira'atu goma shi kuma ya zo ya amsa yace fa in kana alwaqifu shar'a fil waqfi an yakuna almudarris amiyan idan mai makaranta da ya gina ta yasa ta waqafi yace sharadin shi wanda zai jagoranci makaranta ya zama na jahili ne amiyan au jahilan ko jahili lam yasiha shardahu sharadin shi bai inganta ba za a aiki da shi ba wa in sharada ja'alun ja'ala naqisan makhsusan mudarrisan saqada ismul fisq wa in menene naqisa sharada ne yawwa yawwa yace wa in sharada in ya sanya sharadi ja'ala naqisin ya sanya tawayayye makhsusin keɓantacce mudarrisan wanda yake shine mudarrisi ne mai karantarwa kuma tawayayye saqada ismul fasiqi wa hazar wa khadar al ism sai ya zama da sunan fasikancin ya saraya kuma sunan zunubi ya tabbata ya girma wa ya buƙatana bihi sai kuma kaskanci ya tabbata gare shi da za'u bi halihi da kuma izgili da halin shi sai a gari kana cewa babban makaranta kamar waccan wani ne yake jagorancin ta wani da ko kaza bai yi ba ko harali bai yi ba ko a ce ko ishamawi bai yi ba wala yarda zalika li nafsihi aribun yace mai hankali ba zai yarda ma kanshi haka ba wala ya ta'ada umma algina anhu labibun wanda yake ya wadatu da hankali ba zai yarda da wannan abun ba wala ya zaharu min waqifin ba zai bayyana ga wani mai wakafi ba sharada zalika ya sharɗanta wannan kasrul intifa ya nihi amfani duk wanda ya sanya sharaɗi irin wannan sharaɗin na cewa sai malam wani kuma ya san malam wani jahili ne zai karantar da a makarantar to wannan sharaɗin nashi ba zai ya sani ba zai za a amfana da makarantar ba wala ya amulu waqafi illa ila diya waqafin makarantar shi da yasa ba abin da ke komawa zuwa gare shi sai tozarta tozarta zai wa aqallu mafasid zalika mafi karancin bannar wannan annal hadirin yafqiduna al insafa wanda suka halarto za su rasa adalci li adamu man yarji'una ilaihi inda al-ikhtilaf dan in sun yi sabani ba wanda za su koma zuwa gare shi wanda suka taho ba za su samu adalci ba wanda suke karatu a gurin suna karatu a gurin in sun samu sabani na ilimi na addini ko na tattauna kan wata mas'ala kyanta su kai zuwa ga shugaban ya warware musu to in suka kai zuwa ga shugaban bai sani ba wani ma cikin su ya shi ba za su samu adalci ba li'anna rabbu sadr la yu'rifu al-musibu fa yansuru yace dan shugaban bai san ba wanda ya samo da daidai ya goya mishi baya walal muqdi fa yazruhu ba zai gano waye mai kuskuren bai mishi tsawa wakila li abi hanifa aka ce ma abu hanifa fil masjid halqatun yanzuruna fil fiqh cikin masallaci akwai halqa suna ta munazara cikin sha'anin fiqh fa qala sai ce alahum ra'asun suna da shugaba kalula aka ce a'a qala sai ce la yafqahu haula'i abada wannan har abada bisu ilimi matukar a cikinsu babu wani shugaba da kowa ya sallama cewa wane ya himu mu duka in muka yi jayayya cikin ilimin mu maida zuwa gare shi warware mana matukar babu wannan to har abada munazara su ba ilimi bace wali ba'adun fi tadris man la yasluhu wasu daga cikin malamai suna da waƙe gami da wanda ke karantarwa amma bai cancanta ba yace tasaddar litasdir kullu muhawwisin jahulun yusamma bil faqihil mudarrisi فحقا لأهل فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاء في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلها وحتى سامها كل مفلس yace tasaddar littadrisi kullu muhawwisin kowane dan hauragiya tasaddara ya ya sanya kanshi shugabanci littadris dan saboda karantarwa muhawwis shine dan hauragiya da kwaramniya in ake ce kalmar hausa da muke amfani da ita da larabci akwai ta kwaramniya da hayaniya ita ce alhaus a cikin mukama mun ganta to ita ce wannan muhawis abin wannan mai yin abin ya ce jahulin mai jahili yusamma ana ba shi suna bilfaƙihi masani almudarris mai karantarwa a wannan zamani ya ce kowa kowane ɗan hauragiya jahili ya sanya kan shiga wannan karantarwa ya ce fahukka ya cancanta li ahalil ilmi ga malamai an yi masalu su kwatamta bibaitin kadimin da wani baiti da daɗe na waƙe sha'a wanda ya watsu fi kulli majalisin cikin kowane majalisi na ilimi wani baiti ne shine wannan wanda zai zo laqad hazulat hatta bada minhu zaliha laqad hazulat haqiqa ta yi rama hatta bada har sai da ya bayyana kula ha kododinta guda biyu min huzaliha dan tsananin rama ta rame dan saboda tsananin ramata har sai da kodarta tana bayyana kowa yana gani wa hatta sama ha kullu muflisin har sai da kowane muflis yana iya yana iya taya ta ma'ana budurwa ce ta rame ramar da tsananin ramar da har kayan cikinta ana gani to kuma wannan sai ba da duk wani wanda yake mufilis hatta wanda a bashi har an mishi tafalisi a babin fikin wayansu mai ake da mufilis mai tafalisi wanda ba su suka sun mishi yawa har an kai shi ga hukuma an zamanar da shi an je an watsa kayan shi kayan shi an huto an yi an yi abin ga da su an yi wantare da su a biya ba su sukan mutane da riga shi ta sa kawai riga ta sawa kaɗai ake bara mishi to hatta wannan mai wannan siffan mufilis da ya ga ta yi wannan rama har shi ma tayawa yake yi kaga ai tsananin ta zub da kanta an mutuncinta ya zube to malamin da ya ba da kanshi yake tadrisi yake karantarwa shugabanci cikin ilimi bai cancanta ba wannan baitin ake gaya mishi laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisun kenan wannan ya ya hau bisa kanshi ya ba da kanshi ya wulakantar da kanshi ta yadda kowa ya rena shi me ya kawo mishi rashin cancanta nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah maɗaukin sarki ya mana gafara sai insha Allah alhamis da juma'a ban mu da darasi sai sai zuwa litinin wani bulaguro insha Allah ya gito mini nayi nayi ma yadda zan kauce ma darasin wannan kin amma ya zama dole sai na tafi kenan gobe da jibi insha Allah ta'ala babu darasi sai zuwa litinin Allah ya kai mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو فرجنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله سبحانك اللهم آمين